inda mutane guda biyu suke baya halatta kai a matsayin ka na uku je ka shiga tsakanin su ka ce za ka zauna har sai sun baka izini in sun baka izini to shikenan ba matsala sai ka zauna wannan hadisi rahu abu dawuda wa tirmizi wa qala hadithun hasan wa fi riwayatin li abi dawuda la yajlisu bayna rajulaini illa bi idnihima yadda yazo a cikin riwaya abu dawuda shine kada ya zauna a tsakankanin mutum biyu sai da izinin su وعن هذيفة وعن هذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربودك هذيفة بن يمان صاحب سر رسول الله كنن صلى الله عليه وسلم ما أبو تن سر من زن الله تيرا da aminci tsara tabbata a gare shi shi manzon Allah yake kebancewa ya kirawo shi ya gaya masa wani sirri irin sirrin da babu wanda yake gawa a cikin sabansa gaba ɗaya kaf ina fata an fahimta shi annabi yake kirawa shine al-hudhaifa sabi ne mai falala kwarai da gaske yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la'ana man jalasa wasat al-halaqata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya la'anci wanda duk ya zauna a tsakiyar halka ai mun san halka ko yan uwa me halka ko shi ma ba sani ba me halka me halka da larabci aka ce halka mai kenan yawa zagayen abu shine halka ko yawa da'ira kenan to idan aka yi da'ira sawa'un ko hira kuke yi tattauna kuke mitin kuke yi karatu kuke yi kawai wani sai tsimul sai tsimbulo sai tsora tsakiya an fahimta yawa to shi ake nufi rawa abu dawud bi isnadin hasan وروى الترمذي وروى الترمذي عن ابي midlavin anna rajulan qa'ada wasata halaqa hakanan imam turmuzi ya rawaito wata ruwaya daga abi midlav yace hakika wani mutum ya zauna a tsakiyar da'ira da mutane suka yi fa qala hudhaifatu mal'unun ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai babban sahabi uzaifa yace to kun ga wannan ai kalmar da nauyi a ce tsinanne ne a harshen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta kamar ka ce abin da yi duk irin aikin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi tsinuwa akai au ko kuma cewa ya la'ana Allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yayi tsinuwa a bisa harshen annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man jalasa wasat al-halaqa wanda duk ya zauna a tsakiyar halka ƙala turmuzi imamu turmuzi ya ce hadithun hasanun sahihun imamu turmuzi ya inganta hadisin sai dai yan uwa wannan hadisi da makaranta yanzu hadisin tsinuwa ga wanda ya zauna tsakiyar halka hadisi ne da bai inganta ba yana da rauni ta fuskar isnadi kamar yadda muka gani al-imam abu dawud ya fitar da shi al-sheikh muhammad nasiruddin albani ya ba'afa shi a cikin ba'ifu abi dawud saboda haka hadisin ba shi da inganci sai mu tafi hadisi na gaba kai tsaye wa annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sabi abi sa'id al-khudri da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa khairul majalisi awsa'uha mafi alkhairin majalisai mafi alkhairin gurin zama awsa'uha gurin da ya fi yalwa ina fata an fahimta ko to malamai sun yi wa wannan hadisi fassara biyu suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mafi alkhairin gurin zama shine inda ya fi yalwa suka ce abin da ake nufi anan shine gurin zaman da za ka zauna a matsayin gida ko makamancin haka ya kasance guri ne mai yalwa domin ya yalwace ka kai da iyalinka da wasu wanda su so tare da kai idan hakan ta kama ya kasance waje ne mai yalwa to amma kaga wannan zai yi ne gwargwadon me gwargwadon halinka ina fata an fahimta amma in baka da hali kaga abin da ka samu da shi zaka yi amfani shi sa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ke cewa a jin daɗin rayuwa yana cikin abubuwa guda uku sai ce abin hawa lafiyayye sannan gida yalwatacce sai kuma mata ta gari yan uwa wanda ba shi ne jin daɗin rayuwa ba yawwa a ce kana da gida yalwatacce ya ishe ka yara ya su yi wasa a gida su yi bal a ciki su yi kuma yadda kuma ba sai ba sai sun fito waje ba akwai gidan kalwatacce ba takura ba matsi abu na biyu abin hawa lafiyayye idan ka zo za ka yi kiɗin motar ka ta tashi ko ka buga babar ɗinka ya tashi ba sai ka yi bugu talatin ba ba haka ba ne za ga yadda kai kwalliya ka fito in ka fara bugun nan kana yi kana nishi sai ga kayi gumi sai ga duk hankalinka ya tashi sai ga ranka ya ɓaci sai ga inda zaka je ma ya fita a ranka to amma da ka fito kayi ki sai ya amsa sai ka barga ka tafi sai ka ji kana wani nishadi ba haka bane sannan kuma ka samu nagartacciyar mata mutum ya samu mace ta gari Allah madaukan sarki azarta kowa da mace ta gari abin da sa neman wannan addu'a shine saboda babban tashin hankali ga namiji shine samu mace da ba ta gari ba wallahi duk inda ya kai ga samun abin duniya duk inda ya kai da nutsuwa wallahi sai ya zama firgitacce wallahi sai ya firgice saboda duk inda zai ji hankalinsa ba a jikinsa yake ba saboda karshe duk inda zai je zai dawo gida ne gidan kuma ga bala'i da masifa da aka tanadar masa yana jiransa to sai ga mutum yana surutu shi kadai yana tafiya yana kaza haka amma idan Allah madaukakin sarki ya baka mace ta gari zaka ga koda baka da kuɗi koda baka da kosisi Allah madaukakin sarki ya baka wata nutsuwa ta musamman da hankalinka ya tashi sai a nutsar da kai a kwantar maka da hankali sai ka taho da fushi sai a ce maka ai ba haka ake lamarin duniya ba sai a gaya maka maganganu masu daɗi wanda sai ka ji ka kuma kana dariya to ko doshi kana gefe sai sai mutane su ga kana ta kana ta kuma tu kana ta kiba amma ba wai kuɗin ne da kai ba a'a kwanci hankali ka samu mutane su taimaka dan baki cewa wani ka samu lafiya wani ka yi kaza ba haka bane shi kuma wancan wanda ya fi wadata gashi nan yana kullun dan jiki yake yana dan abin nan saboda an sa shi a gaba to shi sai waɗannan abubuwan guda uku san daga cikin abin da yake a jin daɗi ne na mutum ga ɗan adam Allah maɗaukan sarki ya azurta mu saboda haka wannan shine fassara ta farko da malamai suka fassara ta biyu kuma shine kamar yadda hadisin a asbabul wurud sababul sababul wurud din hadisin abin da yazo akan sa kenan shi sahabi abi sa'id al-khudri an yi mutuwa ne ya je gaisuwa wani waje saboda haka da ya je a matsayinsa na babban malami sai ya koma gefe sai ya zo na bai haɗu da mutanen gaba ɗaya ba saboda idan ya zo za a tushe a waje guda su kuma mutanen sun ga wani babban malami ya zo sai suka tashi kuma inda yake sai ya ƙara tashi sai ya canza waje sai suka ƙara bishi sai ya ce a'a ai ba wai kyamata ku nake ba abin da yasa nake tashi saboda na ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mafi alkhairin majalisi shine wanda ya fi yalwa saboda haka mu yalwata wajen ina fata an fahimta saboda haka abin da ake nufi idan za ku zauna a majalisi sai ku faɗaɗa wajen kada a zo a tsutsuke wanda yana wanda ya haɗu da wannan haka sai kasance an yalwata haka abin da ake bukata kenan wannan hadisi shi ingantacce ne rawahu abu dawud da bi isnadin sahihin ala shart al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man jalasa fi majlisin wanda duk ya zauna a wani majalisi wani gurin zama a kasuwa ne a makaranta ne a masallaci ne duk inda ka zauna a matsayin gurin zama fa kafura fihi laqtuhu sai hayaniya ta yawaita a wannan majalisin al shine hayaniya irin zattattakan da za a rinka yi ba ma wani lokacin ba ma ka ji abin da ake faɗa ba an gane yawa saboda ka sai hayaniya ta yawa a wajen ana ta zantuttuka dai ga su nan kowa ya faɗi nasa haka faƙala ƙabla an ya kuma min majalisihi sai ya faɗa kafin ya tashi daga gurbin zaman nasa ya ce me subhanakallahumma wa bihamdika sarki ya tabbatar maka ya ubangiji tare da godiya a gare ka ashhadu allah ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka me bambancin istighfari da kuma tuba me bambancin su shi istighfari shine ka yi laifi ka zo ka nemi gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki ta hanyar faɗin ɗaya daga cikin lafazan da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen neman gafara ko kuma ka ɗaga hannu ka tuba ga Allah madaukakin sarki ka istighfari wannan shi ake kira istighfari shi kuma tuba shine ka daina laifin gaba daya an fahimta shi tuba shine ka daina laifin ka tuba kenan istighfari kuma shine mai fadin astaghfirullah din da kuma yin addu'a kan Allah madaukakin sarki ya tafi maka da wannan zalubin to bi ake hadawa duk lokacin da mutum ya zulubi shi sai Allah madaukakin sarki ya ce afala yatubuna ila Allah sai ya ce me wa yastaghfirunahu an fahimta ai biyin ake hadawa shin ba za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki bane sannan kuma su istighfari ba za su daina aikata wancan saban da suke bane sannan kuma wanda suka yi a baya su nemi Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu shi dan ba tuban bane idan ka tuba ka ce ka daina to wanda kai a baya fa mala'ika mala'ikan da ke tattare da kai ya rubuta ko bai rubuta ba ya rubuta to ya zai agoge shi shi ne sai ka istighfari ina fata an fahimta idan ka istighfari kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe kofar tuba hanhai girmanta tsakanin mahudar rana da mafaɗar rana ce ba a rufe ta har sai rana ta bullo ta inda take ta inda ta inda take faduwa ko da washe kofa tuba a bude take fadinta mahudan rana zuwa fadar rana kaga girman ta ayya kai ko da washe in kai istighfari zai tafi zai shiga saboda haka idan ka tuba sai kuma kai istighfari sai Allah madaukakin sarki hada guda biyun sai ya fi maka abin da kai Allah madaukakin sarki ya fi mana gaba daya illa gufira lahu ma kana fi majlisihi dalika annabi ya ce mutum ba zai karanta wannan addu'a ba kafin ya tashi daga gurbin zamansa inda ya je aka yi hayaniya aka yi abubuwa da yawa face sai Allah maɗaukan sarki ya gafarta masa abin da ya yi a wannan majalisin ko kuma abin da aka aikata a wannan majalisin na rashin kyautawa sai Allah maɗaukan sarki shi ya tafi masa da nasa to kun ga wannan dama ai sananne addu'a ce a wajen mu ko ita ce ake ce mata me kafaratul majlisi ko kafaratul majlisi kafaran majalisi abinda zaka faɗa Allah madaukakin sarki ya kankare maka zinubanka kanana sai dai malamai suka ce Allah madaukakin sarki zai gafarta maka kanana kananan zinubanka ne ba manya ba sannan kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta maka zinuban da kai ne tsakanin kai da shi banda cin nama da kai ka sani idan ka zauna a majalisi ka ci naman wani kai zancen wani baya nan Allah madaukakin sarki zai tume ka akai astaghfiruka wa tubu ilayk dinka wanda ba ta kanka ne maka wancan ba me yasa saboda haƙƙin wani ne Allah madaukakin sarki zai iya yafe maka nasa amma na wancan fa sannan haka nan idan ka yi wani kazafi haka nan idan ka zauna ka yi wani kazafi ko duk abin da ka sani na shiga cikin mutuncin dan adam ko ka zage shi ko kai faɗa wani abu mara kyau a kansa duk abin da kai dan uwa ka sani Allah madaukakin sarki ba zai gafarta maka ba sai shi wancan ya barrantar da kai game da abin da ka aikata idan ya ce na yafe maka to shikenan dan bai ce yafe maka ba to shikenan kuma kana cikin matsala sai ya kasance yanzu kuma tsakanin kai da shi ne idan bai yafe maka ba kan mutu shi ma ya mutu a haka to kaga kuma za a ji ranar da babu tuba babu yafiya a wannan rana an fahimta tsakanin kai da shi da babu yafiya yan uwa babu yafiya tsakanin mutum da mutum a wannan rana kowa abin da yake nema ya dan har hada Allah madaukakin sarki ya gafarta masa akan sai yake bukata to sai ya kasance me ya saura kuma ladanka ne da ka aikata za a yi ba sai a bashi ladan kwana nawa ladan shekara nawa cin naman mutum da kai a cikin majalisi ɗaya sau ɗaya Allah madaukakin sarki ya san adadin sallolinka da za a yi ba Allah madaukakin sarki kaɗai ya san adadin yawan ibada kwanakin da za a yi ba a bashi kaga shi bai yi aiki ba amma an bashi ladan aiki dama abin da yake nema kenan kuma gashi ya samu idan duk babu wannan babu ladan to shi kenan dama shi ma fa yana da zunubansa duk ba mana da zunubai yan uwa Allah ya fi mana kowa yana da zunubi a nan wajen to sai Allah madaukakin sarki ya ibi zunubin wanda ka ci naman sa ko ka gibar sa sai kuma ya zuba wa mutum ina fata an gane maimakon ladan da za a iba naka to babu ladan yanzu zai haƙura ba zai haƙura ba yana da zunubi wanda shi ma nema yake a raba shi da shi sai Allah madaukakin sarki ya sa ebo wancan zunubin nasa sai kuma a jibga wanda ya ci naman nan nasa yan uwa dan Allah mai zafi haka mai zafi haka shi sa mu kare mu kare harshen mu daga shiga cikin mutuncin yan uwa mu Allah duk abin da babu ruwanka dan uwa ba wushe yayi matakar hikima da yace duk abin da babu ruwanka yan uwa da din kallo gare shi me ranka a ciki a ce wani yayi kaza ka je in ka zauna in banda labarin babu abin da kake ai dama wani kaza ai dama wani kaza ai dama na san za a yi kaza ko babba ko karami ko yaro ko mace ko namiji ko waye babu ruwanka da abin da yi babu ruwanka a babban abin da yake tsakaninka da shi shine ka je kai masa nasiha idan zaka iya idan ba za ka iya masa nasiha ba kai masa addu'a tsakaninka da Allah madaukakin sarki Allah shirye da shi ka ja bakinka kai shiru baka tsira ba to amma me dole sai kai magana abin tambayi shine wannan magana da zaka yi akan sa tsakaninka da Allah wannan amfani kai za ta jawo maka a matsayinka wanda kai ka je ka tattauna akan sa yayi kaza yayi kaza ko menene wannan ina ga maka ba cewa ne abin da ya daidai bane ko ba daidai bane ko daidai ko ba daidai bane kai ina ruwanka ka je ka je da naka kurkura da naka kurkuran da kai babu wanda bai kuskure a duniya dan uwa saboda haka ka je ka je da naka da ka aikata ka bar kowa da nasa amma yan uwa muna sakin baki da yawa gaskiya dole ne mai junan mu nasiha bari ka gudun abin da duk babu ruwan mu a cikin sa idan ba ka iya ka samu mutum ka masa nasiha baka za bakin ka kai shi da inda aka zauna za ga sai a taba wancan a taba wancan maganar siyasa maganar kaza maganar kaza duk babu ruwanka a zagi mai mulki a zagi wanda bashi da mulki a zagi talaka a zagi mai kuɗi kowa babu wanda ya tsira to me zafi haka wallahi kana jibgawa kanka wani nauyi ne wanda baka sani ba wanda da za a nuna maka shi kaman ma dora maka shi kaman ma dora maka shi zaka faɗa ka mutu dan uwa Allah madaukan sarki shirye da mu na'am na'am na'am na'am na'am wannan tambaya ta yi kyau to abinda yake tambaya shine idan ka je gurin da ake zama mutane suna tattaunawa amma kai baka samu su baki ba baka shiga cikin abubuwansu ba shin wannan addu'a kai ma za ka yi ta ne eh za ka yi ta insha Allah ta'ala sannan idan abin da mutane suke tattaunawa cin namun mutane ne gulmace to kai ma a lokacin ba wai makaruhi bane haramun ne ka zauna tattare da su haramun ne ka zauna tattare da su duk inda ake saban Allah haramun ne ka zauna in dai ba gyara za ka yi a wajen ba ina fata an fahimta yawa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi haka Allah ya ce fa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra alƙamin zalimin Allah ya ce kada ka zauna tare da su sai ka tashi ka tafi da Allah ku daina suka yi ku daina babu kyau suka yi sai ka tashi ka kama gaban ka amma zama a lokacin ka yi tarayya da su a cikin zunubi yadda ake ba su zunubi kuma fa za ka samu rabanka saboda ka sai mutum ya tashi ya ba waje shine abin da yafi Allah ya datar da mu wannan hadisi wa alaikum assalam wa rahmatullah gaskiya ne haka kuma al'amarin yake gaskiya babu abin da zai canza haka al'amarin yake wala haka al'amarin yake sai dai kanmu ya kamata mu gyara ba wai nassin ne ya kamata ya gyara kansa ba ina fata an fahimta shi nassin haka yake amma mu ya kamata mu gyara abinda muke daidai ne ba daidai bane sai mu gyara amma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ayar nan haka take kuma ya ta cigaba da wanzuwa har zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyamarsa shine na'am yayi na'am na'am na'am mutum ya yi da yawa kenan to wanda za ka iya zuwa ka samu ka nemi gafarar sai ka je ka samu ka same su ka nemi gafarar su insha Allah ta'ala na san ba za su kasa yafi maka ba wanda kuma duk baka san su ba to sai ka yi musu addu'a ta alkhairi ka yi musu addu'a ta alkhairi Allah ya duk wanda na ci naman sa ko wani faɗin mummunan magana sa Allah madaukakin sarki kai masa abu kaza miki ka yi musu addu'a ta alkhairi malamai suka ce idan Allah madaukakin sarki ya so cikin rahamarsa ana tashin kiyama sai ya biya su daga cikin falalarsa kai kuma sai ya gafarta maka shikenan insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am gaskiya ne eh abin da yake cewa shine kamar inda kake zaune kamar wajen kasuwa ne kuma kana tare da mutumin da yake kamar mahaifi ne a wajenka kaga dai kamar akwai nauyi mahaifinka yana irin wannan maganganun ka ce zaka je kai masa nasiya da wahala gaskiya amma ka je kai din ba lalle kuma ya dauka ba tunda kai ne haka ne to wannan malamai suka ce ana bi ana bin hanyoyin da ya kamata ne a yi mutum nasiha idan har kai ba ka iya ba sai ka samu wani wanda yake abokinsa ne kuma kuna da dan kyakkyawar alaka da shi wanda zai iya gaya masa sai ya gaya masa dama ai ba kowace irin magana kai a matsayinka na ɗaya kamata ka je ka tunkari mahaifinka da ita ba duk gaskiyarka duk kuma yadda kake gani ka fahimci abin kawai ka je ka tunkari mahaifinka ko mahaifinka ce za ka mata nasiha baya ɗaya daga cikin ladabi gaskiya wani abin ka samu wanda yake zai iya gaya mata ko zai iya gaya masa sai ya gaya masa insha Allah ta'ala sai kaga an samu gyara wannan shine abin da ya kamata a yi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mu ci gaba saboda lokaci hadisi na gaba wa an abi barzata radiyallahu anhu qala an karbo daga sabi abu barza yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa a bi'akharati idza arada an yaquma haka haka za a karanta abun bi'akharati bi'akharati abin da yake nufi ai bi'akhiri amrihi an gane ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa a ƙarshe ƙarshen al'amarinsa daga farko farko sabai ba su samu manzon Allah yana karanta wannan addu'a ba an gane sai da ƙarshe ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta shi sa wasu daga cikin malamai suke cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yana kokarin fassara ayar da Allah yake cewa wasabbih bihamdi rabbika hina taqumni wasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da goge tare da gode ubangijinka hina taqum yayin da kake tashi sai manzon Allah ya ce mai subhanakallahumma wa bihamdika kun ga yayi tasbihi kuma yayi me ya gode ubangijinsa ko lokacin da zai tashi daga ina daga majalisi ina fata mun fahimta yawa to shi sa daga baya annabi ya fara idza arada an yaquma min al majlisi ya kasance yana faɗa a ƙarshen al'amarin sa idan ya nufin tashi daga wani majalisi da yake zaune sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika faqala rajulun sai wani mutum daga cikin mutanen da suke tare da shi ya ce ya rasulullah ya manzan Allah إنك لتقول إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى naji yanzu kana faɗa wani zance irin zancen da a da ban ji kana faɗa shi ba abin da ya wuce a da na lokaci ban ji kana faɗa irin wannan zancen ba ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zalika kaffaratul lima yakunu fil majlisi wannan ai kaffara ce na abin da ya kasance a majalisi a baya abin da aka tattauna aka faɗa na ɗan hayaniya da wasu abubuwa da wanda ba su dace ba wani lagau ya sashen zance haka to wannan abin da ka faɗa na addu'a sai Allah madaukakin sarki ya kankare maka wancan abin sakamakonsa wannan hadisi rawahu Abu Dawuda wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak min riwayati Aisha radiyallahu anha wa qala sahihu al-isnad wannan hadisi shi ma ingantacce ne insha Allah ta'ala wa an ibn Umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su shida mahaifinsa Umar ya ce ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ƙumu min majalisin Abdullahi dan Umar yake ba mu labari cewa ya ce kaɗan ne za ka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi daga wani gurin zama hatta ya da ubi ha'ula idda'awat har sai yayi addu'a da waɗannan addu'o'i waɗanne ne ga su kamar haka yakan ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyati ya ubangiji ai iqsim lana shine qaddir lana Allah ka bamu min khashyatika daga cikin tsoronka al khashya shine tsoron Allah da yake akwai ilimi a cikin sa an ga ina fata an fahimta yawa al khawf ma al ilm tsoron Allah ne amma kuma tare da ilimi shi sa Allah madaukakin sarki da ya tashi ban malamai sai ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ina fatan fahimta kun ga bai ce inna ma ya khafu Allah ba ko sai ce mai inna ma ya Allah saboda shi alkhashiya alkhawfu ne ma a ziyadatul ilmi tsoro ne amma kuma da daɗi na karatu ko na ilimi a kansa to Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya bashi daga tsoronsa irin tsoron da ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyati irin tsoron da zai sanya shamaki ya shiga tsakaninmu da tsakanin saba maka ya ubangiji ina fata an fahimci wannan jimla ko Allah ba mu tsoron sa irin tsoron da zai shiga zai zama shamaki ya shiga tsakaninmu da duk abin da ke saban Allah ne ya kasance ka keɓanta ka ware kai kaɗai ne babu kowa za ka saba Allah maɗaukakin sarki kawai sai ka tuna kuma ai akwai wanda ya fi kowa gani da ji yana kallon ka ina fata an fahimta sai ka fasa ba ka je ka keɓanta ka aikata abin da ba shi kenan ba idan ka fito cikin mutane kuma ka nuna musu kai mutumin kirki ba shi ba ne ka yi irin abin da annabi yusuf a.s. ya yi lokacin da yake ɓanta daga shi sai mata waccan shugaba nasa Allah ce wa ghallaqatil abwaba wa ghallaqatil abwaba qalat haitalak duk ta rufe ƙofofi ta ce to fa ya rage naka daga shi sai ita duk wata ƙofa da za a shigo a gansu ta riga ta rufe babu kowa sai Allah maɗaukakin sarki da yake kallon su qalat wa qalat haitalak mai annabi Yusuf ya ce qala ma'azallahi qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana mathwaya yace Allah ya tsare ni ce ai wannan ubangida na ne ya kyautata mazauni na duk abin da nake so ya bani kuma sai in je masa wannan abin saboda haka irin wannan tsoron Allah da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Yusuf a wannan lokaci irin sai kamata ka rinka roƙa Allah madaukakin sarki ya baka duk lokacin da kake banta zaka yi wani abu ka rinka tunanin cewa fa akwai wanda ya halicce ke samar da kai daga babu yana kallon ka irin kallon da babu wanda yake maka irinsa a cikin mutane ko daga shiga ka ina fata an fahimta saboda Allah madaukakin sarki abin da yake a boye da abin da yake fili shi duk ɗaya ne babu babu babbanci a wajensa da mutumin da ya magana a fili da mutumin da ya boye duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki haka magani saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake tsoro abin da yake roƙa kenan abu na biyu wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka sannan ya ubangiji Allah ka ba mu da'arka ka ba mu iko mu bi ka mu maka da'a irin da'ar da za ta isar da mu zuwa ga aljannaka ina fata an fahimta wacce irin da'a za ka yi wa Allah madaukakin sarki ta kai ka zuwa ga aljanna ita ce da'a guda daya wacce ta cika wasu sharaɗai guda biyu sharaɗan nan guda biyu sune abu na farko ka yi da'ar dan Allah abu na biyu kuma ka yi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aiko ya koyar Allah ya samu fahimci wannan da kyau dan uwa duk wani aiki da zaka yi na da'a ga Allah madaukakin sarki matukar yawafinta da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi dukkansa ya kasance kai abin ba dan Allah ba kai yadda annabi ya ce ayi amma ko ba dan Allah kai shi ba ina ruwan Allah da shi babu abu na biyu kai shi dan Allah khalisan liwajhillah sai dai kuma kai shi sabanin yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ina ruwan Allah da shi babu waɗannan abubuwa guda biyu uwa kowa ya rike su da kyau su ne sharaɗin karɓar kowanne irin aiki na ibada su ne al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas wal mutaba'a yi dan Allah da kuma yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi biyayya kowanne ɗaya daga cikin mu ya sanya su a cikin zuciyarsa yan uwa ya rinka halatto da su a duk lokacin da ya tashi zai aikata wani aiki na da'a duk abin da zaka yi na da'a sai kaga wannan aikin naka dan uwa ya dace da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ya cika su to alhamdulillah ci gaba da aikinka sai ka duba ka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi shi ba babu ruwansa da shi to kai ma ka bar shi a gefe babu ruwanka da shi sai ka duba ka ga annabi ya yi shi amma kuma akwai riya a cikin ka yi sauri ka jaddada niyyarka ka kora wannan riyar ka yi shi dan Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to irin wannan aikin annabi yake roƙo Allah ya ba mu ikon yin aikin da zai kai mu zuwa ga aljannarsa wa min al-yaqini sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu yaqini ma tuhawwini bihi alaina masa'ibad duniya irin yaqinin da zai sauƙaƙa mana masibin duniya dan uwa duniya nan ba cike take da musibu ba kala kala ga sanan kala kala na sama da na ƙasa ga sanan ciwon kai zazzabi talauci fatara ga sanan saboda haka kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka yaqini abinda ake nufi da yaqini shine kamalul iman can kololuwa kaiwa ƙarshe wajen imani to Allah baka irin wannan yaƙinin da dukkanin musibin duniya su zama zama sauki a wajen ka me yasa ta yadda a matsayinka na mumini mai cikakken imani zaka rinka tunanin cewa duk abin da Allah ya dora maka ɗayan biyu ne ko dai wani laifi kai Allah madaukakin sarki ke so ya jarrabe ka ka riga ka san laifin ka ne sai ka koma gare shi haka ne abu na biyu Allah madaukakin sarki yake so ya jarrabe ka domin ya kankare maka wani zurbin da kai sai Allah ya dora maka wata musiba duk inda abin da ka taba na kasuwanci da sauran sai ga yaki wa saboda haka kana da jari ya kare cuta an yi an yi magani an kasa haka dai abubuwa kala kala to ya zaka yi kenan ka san daga Allah madaukakin sarki yake ba za ka je wajen boka ba ba za ka je ka kara wajen mutane ba duk abin da ba daidai ba za ka je ka yi shi ba kaga wannan shine me ka sami yaqini kenan to abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake roƙa mana kenan wa min al-yaqini ma tahawuni bihi alaina masa'ibad dunya allahumma matti'ina bi asma'ina ya ubangiji ka jiyar da mu daɗi da jinmu ma'ana Allah ka ban mu da jinmu daga farkon rayuwar mu zuwa ƙarshe an fahimta wa absarina da kuma ganinmu Allah ka jiyar da mu daɗi da ganinmu wa quwwatina Allah ka jiyar da mu daɗi da ƙarfin mu ina fata an fahimta kun ga wannan abubuwan guda biyu ji da gani suna ɗaya daga cikin babban ni'imomi da Allah madaukakin sarki wa dan adam ya kasance kana ji kana gani saboda kana roƙon Allah madaukakin sarki ya ban maka su su gaba da kasancewa tare da kai waj'alhu alwaritha minna sannan waɗannan ji da gani din ya ubangiji ka sanya su zamto a masu gado ne a tattare da mu ma'ana wanda za su kasance tattare da mu har ƙarshen rayuwar mu shine waj'alhu alwaritha minna waj'al sa'arana ala man zalamana ya ubangiji ka sanya mu ka dora ba akan wani kan wanda duk ya zalunce mu ta hanyar daukan mana fansa shine waj'al sa'arana ala man zalamana ka daukan mana fansa akan wanda duk ya zalunce mu ya ubangiji ta hanyar yi masa wani abin da zai ji a jikinsa tun a duniya ko kuma idan ya je lahira Allah maɗaukakin sarki ya saka mana shi ne abin da kake roƙo shi sa irin wannan idan kana irin wannan addu'ar sai ga wani ya zalunce ka baka sani ba Allah maɗaukakin sarki tun ya riga ya saka maka shi sa irin wannan addu'ar yan uwa mu rike su da kyau ba sai ka ce Allah isa ba in kana yi daman ka riga ka shigar da application ɗinka tun washe ba haka bane application ɗinka ya riga ya shiga yanzu menene kawai amsa maka zalim wani yana zaluntar ka sai Allah madaukan sarki nan da nan sai ya ɗauka maka fansa a lokacin sai ya ga mutum ya shiga wani hali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa surna alaman adana ya ubangiji ka taimake mu akan wanda duk yake gaba da mu yake kiyayya da mu malamai suka ce babban makiyinka a duniyar nan gaba ɗaya kaf shine shaitan inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa to Allah ya taimake ka akan shaitan sannan dukkanin wanda suke rufa masa baya yahudawa ne nasara ne makiya ne munafikai daga cikin musulmi dukkanin su Allah madaukakin sarki ya taimake ka akan su wala taj'al musibatana fi dinina Allah kada ka sanya musibar mu a cikin addinin mu subhanallah to kun ga wannan wannan addu'ar yan uwa kowa rike ta da kyau wala taj'al musibatana fi dinina yan uwa akwai musibu kala kala idan Allah so zai jarrabe ka da musiba a dukiyarka ba haka bane idan Allah so zai jarrabe ka zai jarrabe ka da musiba a jikinka a lafiyarka idan Allah so sai ya jarrabe ka da musiba a hankalinka sai mutum ya haukace yan uwa waɗannan abubuwan da na ambata dukkanin su masu sauki ne idan kuka kwatanta da musiba a cikin addini shine mutum ya jarraba Allah madaukakin sarki ya raba shi da imaninsa ko kuma alal kalla mutum ya kasance mai saban Allah ko kuma tsaka tsakiya mutum ya kasance dan bid'a mutum ya kasance duk abin da yake kayatar da shi shine abin da ba shi da asali daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga duk wannan musiba ce a cikin addini kuma musiba bace musiba ce lokacin da kake ta yin wasu abubuwa kala-kala kala-kala wanda Allah madaukakin sarki ba ruwansa da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ruwansa da su a lokacin kai kuma neman kusancin Allah kake da su saboda Allah mutum ba abin tausayi bane abin tausayi ne ba abin da zai faɗa da shi bane ko da kai kai rigima da shi abin kai masa addu'a ne ubangiji Allah madaukakin sarki yadda ya ganar da kai kai shi ma Allah ganar da shi ba shi kenan ba saboda haka musiba a cikin addini kenan mutum ya rayu akan addinin musulunci wani abu ya zo ya zamar da shi karshen rayuwarsa sai sai sai kafirta to kullum barin addu'a Allah madaukakin sarki kada ya jarrabe mu kada ya sanya mana musifa mu a cikin addinin mu wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah kada ka sanya duniya ya kasance ita ce mafi girman abin da muke kallo shine babban abin da muke burin samu wala mablagha ilmina kuma ita ce karshen ilimin mu abin nufi ya kasance duk abin da ka nufata a duniya kawai duniya ne babu abin da kake so sai duniya wannan baya nufi cewa ka manta da duniya ya kasance lahira kaɗai ka sa gaba a'a abin da ake nufi ka nemi duniya gwargwadon yadda ba za ta shigaltar da ke daga lahirar ka ba haka ne wa butagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ko sai Allah ce me wala tansa nasibaka ina duniya kada ka manta rabanka na duniya ba haka bane ka je ka nemi duniya dan uwa ka nemi kuɗi duk inda ake shiga a nemi kuɗi na halaka dan uwa ka je ka nema ka tara kuɗi da yawa duk wannan babu wanda ya hana ka ka zama mai shararren mai kuɗi akwai wanda ya ce haramun ne dan ka zama shararren mai kuɗi sai dai kawai zaka sha hisabi da yawa shine kawai zaka sha hisabi da yawa amma babu wanda ya hana ka kai sadaka kai kaituwa da shi amma kuma kada wannan dan uwa shagaltar da kai kasance baka da komai na lahira baka da komai na lahira yanzu a akwai wanda muke hira da shi ɗazin azin da yake ma labari wata baiwar Allah ce haka customer ce abokiyar kasuwancinsa ce mai kuɗi ce sosai miliyoyin aje da bai aje ina ne aje ina ne duk an kware akan wannan abubuwa amma ta ce ita babu abin da ta yi da ƙulwar lawo da izaja'a ne ko da menene babu abin da ta iya duk abin da ka sani addini ita babu ruwanta da shi ya ake sallah ya ake wankan janaba ya ake kaza ya ake alola ya ake kaza zakka ya ake fitar da zakka wannan kuɗin naki ake kaza kasuwancin ma wanne ne na halaka ne ba na halaka ba babu ruwanta ina fata an fahimta akwai wata ɗaliba da aka kawo ta wata makaranta malamin da aka kawo yake ban labari cewa an kawo ta makaranta a lokacin ta gama digiri ta gama digiri ta je ta yi sabis ta dawo amma a lokacin idan ka ce da ya ce mata irin zai mata interview ta rubuta masa alif wallah ba ta san alif ba a kwance yake a tsaye yake a rigingine yake wallah ba ta sani ba alif wallah ba ta san shi ba amma kada ka manta fa a lokacin shi wasu a graduate da kwananta na digiri duk inda ka taba ta ce ita boko ce tana abin nan amma lokacin kada ka maka cewa alhamdulillah rabbil alamin ba dai farko alhamdulillah menene ba ali bai to ba ta san shi ba wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina duk abin da zaka dan uwa kada ka manta Allah madaukakin sarki halice ka ne dan ka bautata masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa to mutum yana yin duk abin da zai yi ne dan yayi ibada an gane ba kana yin ibada bane dan ka je kai abin da zaka Allah ya sa an gane Hausan nan muna yin duk abin da zamu yi na neman kuɗi da kasuwanci dan mu yi ibada dan mu samu ƙarfin ibada ba kana yin kasuwanci bane dan ka yi me ba kana yin ibada bane dan ka yi kasuwanci ina fata an fahimci wannan da kyau yawwa ma'ana duk abin da kana yi ne dan ya taimaka maka wajen samun ƙarfi da karsashin yin ibada ka yadda Allah yake bukata duk abin da kaga zai shiga maka cikin ibada kai hana ka wannan abin tufa wannan ba abu dukewa bane wallahi ko menene ka bar shi Allah kana cikin yi sai Allah madaukakin sarki ya dauki ranka yanzu nawa ne muka samu mutum ya tara kuɗin da yawa kuma sai ya mutu wani ya tara ya tara kafin ya fara ci sai Allah ya dauke kayansa wani yayi boko yayi digiri yayi masters yayi PhD yayi kaza kafin ya fara amfani da kwanan PhD din sai ya mutu ba haka bane wani ɗalibi ya ji ya yi NC ɗinsa ya ji ya karɓo kwalin NC ɗinsa yana fitowa daga makarantar mota ta buge shi mutu saboda Allah ina kwalin yanzu idan ai NC ɗin nan da kake a lokacin da kake neman kwalin NC ɗin nan kayi kaza ba ruwanka da sallah saboda za ku laksa kan haka kana da uzuri a wajen Allah babu shi sa dan uwa kada ka bari wani abu wallahi ya shigaltar da kai game da Allah madaukakin sarki kada ka bar shi ko menene ka watsar da shi Allah ya karɓa kallo a gaba shine sama da komai shi ya halice ka shi ya ce ga abin da kake so yake so kai wannan duniyar da me shi yace kai in da ba da ka ba da ma zai saka da ita gaba daya wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna Allah madaukakin sarki kada ka sallada mana wanda ba zai ji kanmu ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi addu'a kada Allah ya sallada mana wanda ba zai ji kanmu ba kamar me shugabanni kenan haka ne duk wanda ba zai zamto mai jin kanmu ba kada Allah ya sallada mana shi kaga ya kamata ɗan Najeriya su dage wannan addu'a ko wala tusallit alaina man la yarhamna Allah kada ka sallada mana wanda ba zai jikan mu ba ina ji ba kwayi ne shi sa ake ta samu ku wanda ake samu ku Allah ya kyauta Allah ya samu dace ana hadisi hadisi ne ingantacce rawu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sai mu dakata a nan mu yi hakuri mun dan jinkirta mun dan wuce lokacin da ya kamata a ce mun tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله wannan yana cewa idan mutum halinsa ba mai kyau ba ne sai ka hana abokinka ya abota da shi to malam idan ka faɗi halinsa shin ka aibata shi a daidai ne wannan halatta wannan gulma da ta halatta ke da yan uwa za mu zo a gaba insha Allah ta'ala akwai giba da ta halatta malam malam imamu nawawi zai mana bayanin su insha Allah ta'ala daga ciki akwai irin wannan idan idan mutum mutum banza ne ka san kaninka ko wanka ko wannaka idan zama tare da shi zai cutu to wajibi ne ka je ka samu wannan dan uwan ka ga masa cewa wani ba mutumin kirki bane saboda ga abu kaza da yake wannan ba cin nama bane kai daidai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace